wannan ba gaibu ba ne gaibu shi ne abinda allah ta'ala ya faɗi a littafinsa ƙarshen suratul rum inda yake cewa inda za a inda hu ilmu sa'a suratul lukman ƙarshen suratul lukman inna allah inda hu ilmu sa'a har ya zuwa ƙarshe ya jera abubuwa biyar wanda yake allah kaɗai ya san su وإن الذر الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير sai ce wannan ayan shine abubuwan wa'annan abin da Allah ya lissafta anan su ne gaibin da ya da ba wanda ya san shi sai shi amma wannan ba da wannan ilimi ne da aka ilmantar da shi to wannan wannan muke so mu sharhi akai dangane da magana dai kuma mai ɗan tsawo na san kuma a baya mun taɓa magana ita ma mai tsawo tun a fudiya dangane da al'amarin sanin gaibu magana a dunkule wanda na sha faɗa amma zan sake nanata magana a dunkule shine babu wanda ya san gaibu sai Allah wane ne masanin gaibu Allah ta la gaibu lokacin da kafin ya faru ya riga sun zai faru ya san abin da ya wuce ya san mai ake gudana ya san abin da zai zo saboda ka shi Allah ta'ala ba abin da ya ɓoye masa ballantana ma a jingina masa gaibu ba a jingina ma Allah gaibu in ka ce ma Allah ya san gaibu sai mu ce maka eh nisbi ga mu halitta ba don me ya gaibu a wajen mu ne gaibu a wajen Allah menene ba gaibu bane saboda haka ainihin kaga shi Allah shi ilmin sa zati ne ba ya rabu da shi ba sifa ne da za ka raba shi da Allah ba ba za ka raba Allah da ilminsa ba sifan ilimi a wajen Allah sifa ne na zatinsa ba sifa ne ma amali ba don Allah ta'ala da sifa amali wanda kamar halitta sifa ne amali kamar arziki Allah mai azurtawa ne amma sifa ne amaliya in ya ga dama yana iya yin arzurtawa idan tun da shi ma halitta ne lalle ne halitta sai ya ga dama ya halitta shi mai ma'azurta ne lalle ne azurta yana iya mahana sifa ne amaliya ba zati ba kenan amma su akwai sufofi zatiyai wanda ke su ba su rabuwa da Allah din su ne ainihin shi to ilmi na ciki ilmi ainihin zatin Allah ne daban yake da Allah din ba an fahimta ilmin Allah daban yake da Allah a ilmin ainihin zatin sa to wani ba Allah ba to ilmin sa ba zati ba ne ya bijiro ne saboda mene an an sanar da shi ne sawa'un ko wannan mala'iki ne wanda ilimin mala'iki ba irin na sauran mutane ko annabi mursal wanda kamar kamar da muka sani cewa Allah Allah ta'ala ya kimsa ma annabi ilimi ba tare da ya ji ta kunni ba ya riƙe a kwakwalwa ba yana sa masa a zuciyarsa sai ya zama ya zama bangarensa ba zai ba zai yi ya manta ba in kuma Allah ta'ala ya so ya mantar da shi sai ya mantar da shi tunda shi ke da iko kanku to wannan shine dunkulallen magana kila inda abin in ɗage kai ne in ce to shikenan kun ji wannan ya wadatar sai mu sai mu fasa karatu to amma idan muka fara tiryan tiryan da wurwayoyi duk za ku ga abin da nake faɗi din nan a dunkule shine za a ga ma'anansa insha Allah a warware amma na san za mu ɗauki dogon lokaci kila kuma ba laifi mu tsawaita magana akan wannan saboda yawaita surutai da waɗanda ba su da ilimi suke mutum ya je jefa kansa a abin da bisar ƙaƙen da bai sani ya rika wurga mutane cewa wasu ce an san gaibi kuma sai ya rika kawo ayoyi wanda yake shi kansa bai san ma'anonin ayoyin ba ya ce to kun gani ya yi karo da wannan aya kun ganin sun ce kaza kaga sun ce kaza kuma kaza to shi ko al'amari bai kamata ka kawo nassi ware ba ya kamata ka kawo shi ne a cikin jimlar nassosi irin a wannan babin shi wannan nassin da ka kawo shi imami ya ce kaza shi kenan abin da ya ce shi kenan abin da imami ma'azumin ya ce ya ce na san abin abin da ke sama da ƙasa na san abin da ke wuta da aljanna shi kenan abin da imami ya ce ko ko cikin koyarwarsa a ci gaba da abin da ya faɗa mana mai yiwa ma wannan bai ɗauko kan maganan ba bai kawo mana kuma ƙarshen ta yana son ya rikirkita rikirkiratu masu ƙaramin sani sai ya rike su kun ga kun ga suna rayawa ma- ma- limamansu sun san gaibu kuma ba wanda ya san gaibu sai Allah kaga sun ba limamansu sufofin Allah kenan kaga sun ci iyayen gizi kenan kaga suna bauta musu kenan kaga mushrikai kenan ya gama sarkin rabon kwaura sandashin mai ba yanzu nan ya harba ya tashi abinci. to da yake karatu na da shi wannan bakalbe din sai ya ce ya miƙe ya ce eh, ya amirar mumin ka san gaibu sai ya ce sai amirar ya ce a amirar mumin ya dariya ya ce ai wannan ba gaibu ba abinda na ba da labarin abinda zai zo Ba- ba gaibu ba ne gaibu al'amari ne guda al'amura ne guda biya su ne waɗanda allah ta'ala ya ba da labarinsu a- a ƙarshen lokuma aya ta 24 ya ce shi ya san wannan Ya- yana nufin allah subhanahu wa ta'ala ya san lokacin da sa'an kiyama za ta tsaya kuma ya keɓanta da shi bai kuma nuna wani ba daga cikin halittarsa wannan yana cikin girman nuna yanzu za a tambayi annabi ai ma an sha tambayar annabi matar sa'a annabi ya taɓa ce shekara kaza ne yawa bai taɓa cewa ba sai shi a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka tambaye shi matar sa'a sai ya karkatar da hankalin su ya zuwa abin da ya fi alkhairi gare su sai ya ce mai kai ta yi domin sa'a an ce wani lokaci da mutane suka zo gungu suka ce matar sa'a sai manzo Allah dubi yaro karon da ya fi karancin shekaru a cikin su sai ya ce in wannan yaron in ya tsufa to kafin ya tsufa kiyamansa sa'an kiyama ta tsaya ma'ana duk cikon ku ku kuma kun mutu kafin wannan yaron ya tsufa duk ba ku ku manya wato mutuwan ka kiyaman ka kenan Kai- saboda haka kai ta kanka kawai yaushe nan da shekara nawa za a yi kiyama ba yi da ma'ana ma a wurin ka in ba a gaya maka ne. to amma dai Allah ta'ala ya san yaushe ne zai tada a kiyama amma wannan bai- bai gaya ma wani ba Bal- bai ba wani annabin da ya zo ya ce ma mutane ku shirya kiyama shekara sauran shekara kaza ko akwai to kaga to kuma ya san saukan girgije ya san mm, za- zamanin da girgije zai sauka da kuma inda zai sauka wannan na ɗan yi magana wannan wancan ganin kici don da ya ga ruwan sama ya ɗauka haɗari ne ke lallai bai da hankali domin ko da ganin ruwan sama aikin hankali ne saboda haka aikin hankali kuma ba zai zama haɗari ba aiki ne na hankali wanda yake nufin ana ana raba ruwan ne sannan kuma ya san abin da ke cikunan uwaye ya san sai ce ya san namiji ne ko mace eh, kyakkyawa ne ko mummuna mai baiwa ne ko marowaci ne shaƙi ne ko sa'idi ne dan wata ko da aljanna kuma wane ne zai zama kiraren aljanna an akwai kiraren wata a cikinsu wane ne kuma zai zama gwame da annabawa a aljanna to wannan kenan kaga an kace mana da wannan can karba nake cewa ainihin yanzu idan aka du ana scanning a duba ciki a sa da kwamfuta a ce namiji ne ko mace to amma idan wannan bai zama daga cikin ilimin gaibi ba ko da yake dacen ya koyi mutum amma yanzu Allah ta'ala ya sanar da mutum yana iya gane namiji ne ko mace amma ya ka abin da zai gane ba kenan. amma yana iya sanin cewa eh, mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba dan wuta ne ko dan aljanna ne to ba su san. kaga wannan wa- wa- kaga ashe bai sa abin da ke cikin ciki ba ke don ya iya gano cewa namiji ne ko mace ko a dacen da ba a- ba a irin wannan bincike din mutane sukan ce in ciki yana da kamannu kaza kaza ya- yakan zama namiji ce in yana da kamannu kaza kaza yana yakan zama mace su masu masu haihuwar maza da mata yau da kullum ma sukan ga alamomi har su gane cewa wannan su ce suna ɗauke da cikin mace ne ko namiji saboda sun saba yi, sai su saba jin yadda suke ji sai su- sai sai ya zama namiji wani lokaci kuma sai sai da sa ji wani iri sai su ga mace to har sai su tantance to wannan duk bai zama ilimin gaibi ba ko ba rufa ba wannan bai zama cikin abin cikin ilimin mukan gaibu ba wanda Allah ta'ala ke banta da shi sannan kuma me rai za ta yi gobe me za ta aikata gobe alkhairi ko sharri domin mutum yana iya azaman gobe zai kaza sai wani abu ba shi in bai san ma ko zai wanzu zuwa gobe ba yanzu wa ya san me zai gobe yana cewa yana iya cewa ya yi ninyan zai kaza gobe amma ba nan yana nufin ya san ko zai yi ba wajen gwada cewa ko wannan annabi ne sai a ce a tambaye shi kaza in ya ba da labari lallai annabi don ba san su kamar yahudawa sun ce ma shawa tambaye shi dangane da ashabul kafi ba cikakken bayanin su ba wanda ya sani in shi annabi ne zai sani sai aka ba labarin ashabul kafi sai annabi aka sauka mashi a wai ba da labarin ashabul kafi to wato wani abu ne da ya auku sun san ya auku amma yanzu labari ake ji kowane yana faɗan kaza wanne faɗa kaza wanne kaza ba a san ta kame biya su nawa ne shekara nawa suka zauna a ina aka yi su to sai annabi ya ba da wannan bayani saboda an mashi an saba an mashi waye saboda haka suka san cewa to wannan annabi tunda kuka ji ya ba da bayanin wa'annan abubuwan da takamaimai din shi lalle in ba annabi bane ba da zai ba da labarin shi saboda mene Allah ne ya sanar da shi to don gane da wannan akwai ruwayo daban-daban a cikin basairin darajat wannan bihar ya rawaito littafi ne basairin darajat mujalladi guda a cikin shi a cikin aishi a akwai shi a cikin mama na na kokarin da rodin pdf din sai dan bata min lokaci amma akwai aishi ba sai ka duba ba zan karanto ba sai mutum ya zo basairin daraja in bai da rodin a cikin basairin daraja din mutum rubuta shafi 147 an tambayi wannan ruwaya daga daga ma'aruf daga hamad daga quraiz daga abi basir daga abi ja'far alaihi salam an tambaye ce an tambayi ali alaihi salam dangane da ilimin annabi ga abin da yace faqala yace ali alaihi salam ilmun nabi ilmu jami'u ma fi nar wa alamu ma kana wa ma yakun imam jafar sarki ce to ni kuma na haddala min kaba magana kuma mu ce mata na rasu Allah alam tabbas kuma ka ce mishi wallahi na san abin da ke sammai na san abin da ke kasai na san abin da ke aljanna na san abin da ke wuta na san abin da ya kasance na san abin da zai kasance ثم مكث حنيها fara'a an na zalika kabur alaman sami'a sai dan da ka ta jimbe jinkirta kaɗan haka sai ga abin yayi ma masu jin shi girma ka san wani zai inda wani ya dana guje zai ce lalle wannan ba karamin mushriki ba kaji ya ce ya sa abin da Allah ya sani ke kila haka zai ce daidai da imam ya ga abin ya girma mutane faƙal alimtu min kitabillahi inna allaha ta'ala ya kulu fihi tibyanu da kulli shay bayan kulli shay yace sai ya ga abin ya musu girma sai ya ce na san musu duk daga alqur'ani ne Allah ya ce a cikin alqur'ani akwai bayanin komai akwai bayanin komai a cikin alqur'ani haka Allah ya ce da Allah ta'ala ce fi tibyanu da kulli shay gaskiya ya faɗa ko kuwa akwai bayanin komai a alƙur'ani amma kowa yake gane komai a cikin alƙur'ani yawa waɗansu Allah ya sanar da su ilmin alƙur'ani in suka rarrakan su suna ganin komai ɗin amma kai ba ame kai ba za ka gano wannan ba saboda ka yi shiru da bakinka to kaga yanzu wannan da ya ga wala Allah inda ya ce na san abin da ke samai na san abin da ke kasai na san abin da ya kasance na san abin da ya kasance na na sa abin da ke wuta da aljanna na sa abin da ke tekuna da ma koguna da koramu da idan dunan ruwa duk sun sani sun san nawa in za a auna da mudu ina za ka tambayi ɗayan su ka ce duk ruwan da Allah ya halitta mudu nawa ne zai ce maka kaza wa ma tasqud min warqatin illa alamuha warqa ma ba ta faɗuwa sai sun santa wala habbatin fi zulmatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin duk sun sani wa huwa fi ilmihim wannan bena ilmin su wa qad alimu dhalika sun san wannan qultu ya fa qultu ya sayyidi qad alimtu dhalika wa aqarartu bihi wa amantu sai mufaddal ya ce ya sayyidi ni na san sun san wannan kuma na yi ikirari da haka kuma na yarda imani irin na mufaddal ke zani da tsawo daga muhammad bin al-fudayl bi hamza ya ce na ji abaji afar alayhi salam yana cewa la wallahi la ya kuna alimun ke shabaka zai sanar da shi dukkan ilmukan ne kawai to daban da wannan akwai ruwayoyi rututu shigen irin wa'annan wanda sun kai haddin tawatur wanda suka nuna umumin iliminsu a imma kenan alayhi salam na sanin duk sassa da numfarfashi ma kuma cewa sun fi sanin hanyoyin sama fiye da hanyoyin ƙasa kuma su ne masu suka zanto cewa duk ruwaye sun kawo ba za mu kawo ruwaye ba su ne shaidu akan mutane kuma shaida reshe ne na ilimi kuma saninsu da mutane da hakikanin imani da hakikanin kafirci da ilminsu da adadin suwaye 'yan aljanna suwaye 'yan wuta duk ruwaye su alimin bi zafi ya san wannan gaba bi zafi kuma wani shi bai san bai san irin wannan da zatinsa ba sauran wanda suka san gaibu sun san shi ne ta hanyar wahayi ko ilhami ko wani abu da ake ci shi nakta a zuciya ko nakar a cikin ji a kewa ba ana gaya musu kawai kimtawan ido kawai sai kawai kawai ya ji ana ake ci mai guda nakta da naƙar naƙar kamar aiburi a kunnen sai ka ji ka san abubuwa in Allah ta'ala ya so ya sanar da bawan shabu sai kamar an hura mashi iska a kunnen sai ga kawai biya sai ko ya ji kamar an taɓe shi sai ji kamar biya biya gane kalas ba wai a gaya masa da baki da kalmomi ya ji da kunni ya kiyaye ba kaga wani wanda ya san gaibu ta wata ko da ta wata hanya ne ko an masa wahayi ne ko an masa ilhama ne ko an mashi nakta ne ko an mashi nakar ne ya ji ya sani to duk hanyoyi ne na ilmantarwa ko kuma an gaya masa ma da baki ya ji a kunninsa ya kiyaye duk an ilmantar da shi ko amma shi masanin gaibu da zatihi wanda baya bukatar a sanar da shi shine Allah ta'ala saboda haka duk wani wanda ya san abin da mu za mu ce mishi gaibi tun da ya koya mana to Allah ne ya sanar da shi ta inda ya so sanar shi shi to cewa to Allah ta'ala da yake ya karɓanci kansa da sanin gaibi ya nuna cewa yakan sanar da wasu ko ko baya sanar da wasu ballanta mu ce mustahili ne ayoyi daban-daban Allah ta'ala cikin Ali Imran yana cewa wa ma kana Allahu liyudliakum ala al-ghaibi walakin Allah yashtabi min rusulihi man yasha aya 179 surah al-imran Allah ba zai yi wa ya sanar da ku gaibu ba wato ku ku ku ku mutane ke amma yakan zaɓi wanda ya so daga cikin manzanninsa ma'ana mene ya sanar da shi abin da ya so sanar da shi ba kowa ne za a gaya ma gaibu ba amma Allah yakan zaɓi manzanninsa sai ya sanar da su abin da ya so ya sanar da su sai su ba ku labari shi ma su ba ku labarin abin da su ya so su gaya muku ko ku ko kuna tsammanin annaba duk sun gaya mana da ilimin da suke da shi ko wannan manzon duk ilimin ne da shi ne ya gaya ma kowa da kowa ba kowa da kowa ya gaya aka kuma wani ruwayan ma daga amiru mai yake cewa ka sani cewa su annabawa ba su yi magana da mutane da daidai hankulan su annabawa da za su yi magana da mutane da irin daidai mustawan nasu hankulan mutane ba su gane sun yi magana da mutane ne da daidai hankulan mutane wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani ummihi li yubayyana lahu kaga zai bayyana musu daidai za su fahimta ne amma shi fahimtar sa daidai da su ne ya wuce su kuma Allah ta'ala ya cewa a cikin suratul jin alimul ghaibi fala yufiru ala ghaibihi ahada shine Allah ta'ala shine masanin gaibi baya bayyana gaibi dinsa ga wani to sai istisna yace illa man irtada min rasulih fa innahu yasruku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai fa wanda ya yarda daga cikin manzanninsa daga cikin manzanni sai wanda ya yarje ma daga wajen cikin manzanni kaga wanda istisna'i ya nuna cewa gaibi nan Allah baya nuna ma kowa sai wanda ya yarje ma daga manzonsa kaga ashe akwai wanda ya yarje ma a cikin manzanninsa kenan ko kaga shi wannan fa an nuna ce shi wannan gaibin to shi kuma Allah ta'ala yana sa mashi rasad rasad za mu ji ma'anan rasad a wa'ansu tafsirori daban wasu na cewa ainihin masu tsaro ne gaba da dama domin akwai kuma wani fassarar na rasad don a tabbatar da cewa sun isar da saƙon a cikin safi da littafin hara'ij daga imam rida dangane da fassarar wannan aya ya ce imam rida ce fa rasulullahi inda lahi murtada illa man murtada min rasulin to sai ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wa murtada inda Allah Allah ya yarda da shi ba ya ce illa min rasulun rasulun ba to ya yarje ma annabi ya yarje masa illa min to sai ya ce kuma wa nahanu wa rasulu zalikar rasul mu kuma mu ne ga magadan wannan yarjejjen annabi alladhi at'alahu atla'ahu Allahu ala ma yasha'u min gaibi wanda Allah ya nuna masa abin da ya ga dama na gaibinsa fa ilmuna ma kana wa ma yakunu ila amrika zaka ilmin mu na abin da ya kasance da abin da zai kasance zarar da marmane la ya dulu ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin to wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi shi ma yana cikin man irtada min rasulin ko kuma shi ake nufi man irtada min rasulin bai ce min rasul ba min rasulin to shi wannan manzon shi kuma yana da magada to shi kuma ya gaya musu Allah ya nuna masa shi kuma ya nuna magana to shi wannan mai maganar imam rada yana cikin magana saboda haka yace saboda haka mun masa abin da ya kasance da abin da ya kasance idan ya yi maka girma wannan abin ya maka girma to la ya tudu alaƙa bi ya hada illa manarta na min rasul baka ji istisna'i ba to wannan manzon yana cikin manarta na din ko ko ka cire muhammadu daga cikin manarta na min rasul in ka ce eh yana ciki to yana da magana to shi kuma ya nuna ma magada tun da kai ba magajin ba ne yi mana shiru da bakin ka mu kuma mabiyan magadan ne har walawa a cikin ruwayan kafi biya da na karto shi da kuma basairar daraja duk da ya kawo daga abi ja'far alaihi salam dangane da wannan aya ya ce wa ma kana mu- wa ma kana mu muhammadun mimman irtadahu to muhammad ba cikin wanda wanda ya rike ma ma'ana yana ciki wa ma za fi sharri ya zane shiga bayani yana da wani bayan shi ya riga gabata tun da kwai yana ciki to ka gani zance ya ƙare iko a ce ba ya ce wa ma kana mane wace wa kana muhammadun mimman ya tabbatar da mani ne na gama ɗin da ba ba ta rubuce ya ce wa kana muhammadun sallallahu alaihi wa alihi mimman irtada to muhammad yana cikin wanda ya- Allah ya yarje tunda ya ce illa man irtada min rasul to muhammad sallallahu alaihi wa alihi yana yana cikin mimman irtada saboda haka yana da wannan ilimi a cikin wani raya mai ma'ajin bobin jihar ya kawo shi amirul mumini alaihi salam ya gaya ma salman alfarisi ya ce ya salman amma karata kaurin lahi azza wa jalla haifu ya ƙulu alimul gaibi fara ya suru ala gaibi ya adan illa manar talamin rasul ba karanta wani abu salman ya ƙure ce ba ƙultu bala ya amirul mumini salman ya ce bala ya na karanta faƙala ana zalikal murtada min rasul ta kuma fa saura kuma ku ce mun ce ali manzo ne ba ali ba manzo ba ne Allah ta'ala ya yarje ya ya- Muhammad yana cikin wanda ya yarje ma to ya sanar da ali ma'anan shi kenan alladhi azharahu Allahu azza wa jalla ala gaibi gaibi to ina cikin wannan wanda Allah ya zaba ni ya sanar da shi gaibi ni ma ina ciki to kaga duk abin da za mu fahimta daga wa'in ruwayoyi lafazin min inda ya ce min rasuli wannan ya zama min bayaniya ne ba kuma munafati domin wannan tawili ne na abin da ya biyo kuma akwai fasaransa na zahiri kamar ɗabrasi a cikin tafsirinsa majma'ul bayan ke na wannan aya sai ce sai Allah ta'ala ya istisna'i ya ce su mastana faƙala illa manirta ya'ani ar-rusul ya ce yana nufin manzanni fa innahu yastadillu ala nubu- nubuwatihim da an yukhbiru bil ghaibi fa yakuna ayatan ayatan wa mu'jizatan lahu ya ce su sukan ba da labarin gaibi sai ya zama aya da mu'jiza daga wajensu su manzanni wa ma'anahu anna man irtadahu wa ikhtarahu lin nubuwa wa risala fa innahu yadullahu ala ma sha'a min ghaibihi wa ala hasab wato ma'ana duk wanda Allah ya zaɓe ya yarje ma ya zaɓe shi daga cikin annabawa da manzanni da ya zaɓe shi da annabci da anna da manzanci to yana i sanar da shi abin da ya so na gaibi din shi fa innahu yadullahu ala ma ma- ma- ma- ma- ma sha'a min gaibihi ala hasabi ma yarahu min masla bisa abin da yake ganin masla ne abin da Allah ya so sanar da shi wanda yake sanar da shi yana maslaha ne sai ya sanar da shi shine wa huwa qawluhu fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasad yace wa rasadu at-tariq ay yaj'alu lahu ila ilmi ma kana min qablihi min al-anbiya'i was-salafi wa ilmi ma yakunu ba'dahu tariqa kaga yadda ya fasara dabar sai ya fasara sarasar ba masu tsaro ba yace ma'anar rasa tariq wato Allah ta'ala zai samu sayar zai sa mashi hanya gaba da bayansa na sanin ilimin abin da ya wuce da abin da zai so har wala yau a tafsirin da ya ɗabar shi ɗin yake cewa dangane da faɗin Allah ta'ala wani lahi gaibu sama wata a cikin surat hud ya ce ma'anansa walillahi ilmin ma gaba fi sama wata la ya fa alai shay'un min ma'ana ba abin da ya ɓoye ma'ana sannan kuma da rashi wajen tufi ba da ya na samu wasu malamai na wanda yake ake ake kiran shi da sunan yana yana magana ya- wato yana itirabi da adal da tashayyu amma ya zalunci shi a imamiya a wannan maudu'i din wato shi akan kansa shi wannan bai faɗi sunan wani malami wanda ya tafsiri kuma shi yana rayawan ya yarda da adala kuma yana ikirarin tashayyu yana yana bin amirul mu'minin kenan to sannan kuma sai ya zalunci shi a imamiya a wannan mawulubi a wajen tafsirinsa sai ya abu ga abin da ya ce ya ce hada ya dullu ala anna Allah ta'ala ya tasu bi ilmin gaibi faɗin walillahi gaibu samawati wal ardi cikin suratu hud ya ce kun ga wannan yana nufin kenan Allah shi yake banta da sanin gaib la gaib khilafan lima taqulu rafida saba bisa abinda rafida suke faɗi suna ce ma shi a imamiya rafida sun nace da kiransu da wannan sura wato rafida wato wanda suka yi rafida sun ki sun ki karɓi wani ɓalar sun ki kira sun ki da su bi halifofi shi ne aka ce masa rafida la'annahum rafadul batil amma sai ya zama su aiba da sunan aibi ne su sun sun ce rafida da suna nufin suna aibatawa ne amma yabo ne ka akhriju ala lutin min qaryatin kum innahum unasun yatatahharu su sun aibata sun aibata mutumin kirki da da abin sai sai amma su an aibatawa ne ko da suke za rafida da siga aibatawa suke ne amma yabo ne saboda menene rafida din suka yi rafida din shi رفضوا الباطل sai rafida amma da saboda sauran mutane sun kama ba da sun ce shi ne haƙ wanda koyo bai karɓa sai su mishi ya to shi kenan ya ce to wai kaga su rafida yana nufin shi ake su sun ce sun ce ainihin a'imma sun san gaibu ya ce innal a'immata alaihi wasallam ya almunar gaibu su sun ce a'imma sun san gaibu ولا شك أنه أنا بذلك من يقول بإمامة إثنى عشر وبديني ويدين بأنهم أفضل الأنام ba shakka abinda shi wannan mai fassara yake yi nufi yana nufin kenan wanda suke suke suke faɗin imamancin limamai goma sha biyu kuma suna addinantuwa da fifikonsu akan sauran halitta bayan annabi sallallahu alaihi wa su yake nufi to wannan irin halinsa ne kuma ɗabi'ansa ne shi shi wannan mai tafsirin bai kawo sunan mai tafsirin ba amma sauran da ba maki shine ya ce shi wannan mutumin ya yadda suma bil adal wa tashayyu to amma sauran mutane haka suka ta cewa da sun kawo irin wayannan ayoyin su to ai gashi Allah ya ce ba wanda ya san gaibu sun shi to kaga wannan sun ce wa limaman sun san gaibu to shine wannan shi ba muke su mawarware cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah ba mu musu ba cewa limamanmu sun san gaibu ba mu ce su sun san gaibu da zatinsu ba mun ce an sanar da su shi ko wanda aka sanar da shi abu ba shi ne alim alimin layu allam shi ne Allah wanda ko aka sanar da shi mu'allam mu'allamul gaib ba alimul gaib ba sai ka gane bambanci wani ya ba da labarin abin da zai zo gaibu ne za mu ce anna laka haza ko ina ka san wannan sai ce hadisi na karanta kawo hadisi muka gan shi an ganta shi masanin gaibu ne ya karanto mana ne halas to wannan su an sun sani sakamakon an sanar da su kaga ba su ne masana ba mu musun cewa Allah ne kawai masanin gaibu ba mu musun wannan to sai ce to wannan suna kyamama da yawa wurare suna kyamama al'amarin imamiya suna jingina musu miyagun abubuwa kuma yace ba mu taɓa sanin wani mutum wala na alam ahadan minhum istajara wasfa bi ilmin gaibi na ahadin min al mu kuma mu taɓa sanin cikin malaman imamiya wani wanda ya ce wani wani a cikin halitta ya san gaibu وإنما يستقر وفي ذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم المصطفى wanda yake wanda ake ce mishi alimul gaibi shine san komi ba tare da an sanar da shi wa hadhihi sifatul qadim subhana wannan kuma sifa ce ta qadimi subhanahu wa ta'ala al alimu li dhatihi shi masani ne ga zati la shuruku fihi ahadun min al makhluqin wanda cikin halitta ba wanda ya tarayya da Allah a wannan sifa ومن اعتقد ان غير الله سبحانه يشركه بهذه الصفه فهو خارج عن مله الاسلام duk wanda yake itikadin cewa wani yana da sifa irin ta Allah ta sanin gaibu ba tare da an sanar da shi ba to ya fita daga addinin musulunci to wannan shine mafaɗin malaman mu wannan yana karanto muku daga cikin tafsirin tafsirin tafsirin abrasi ne kawo wannan shine ra'ayin malaman mu ba ba su ce a imma sun san gaibu da zatinsu sun ce an sanar da su saboda haka abinda suke ba da labarin shi an sanar da su ne ko ko su suka sani da zatinsu to in an sanar da su ne ma'alumai ne ke wanda ko aka sanar da shi ba shi ne alim ba saboda haka duk cikin mun an tambaye wane ne alimar gaibu da za mu ce maka allah to idan imami masumi ya ba mu labarin wani abu da zai sai mu ce mishi ya san gaibu kamar wannan bakar bai da yake ba amiru ne ka san gaibu ce a wannan ilimi ne wanda aka sanar ya iya sanar da yana nufin annabi to na ga lokaci na ranar mu dole mu yanke magana haka nan yau za a ga na zo da wuri dalili mun sami labari cewa wayannan mutanen da suke da kishin ruwan shekar da jini har yanzu suna nan da kishin ruwan shekar da jini su yau ma sun shirya wani operation operation da suka shirya shine sun ba'adin su za su sa irin kayan harasawa din wanda suka mana kiyaye mana traffic in zamu wuce sai su sa amma za su zo da bindigogi sojoji za su zo su wuce sai su bude musu wuta amma su sojojin ba san za a bude musu wuta amma su nan da suka za su shiga harisawa amma su ma sojan su sai su bude ma soja wuta in suka bude wuta shi kenan sai a ce shayes sun bude ma soja wuta to daga nan kuma fa zance ya kare dama da bidiyon su suna dauka ainihin shi kenan zance ya kare shi a sun bude ma soja wuta sun kashe sojoji kaza saboda haka daga nan kuma sai ainihin sai su kama hanya kuma sai sauran su ci gaba da kashe-kashe to alhamdulillah ɗaya daga cikin su ya zo gaya mana jikinsa na ɓari yana rawan jiki ya ce wallah ga irin muguntan da aka shirya don haka sai na fito na zo nan da wurin gaske tun kafin sojojin su rai kuwa sun zo sun wuce soja din da ba a harba motoci hudu kowace za ta ɗauki ke akalla soja 60 da kuma akwai wata jib tana gaba akwai kuma hilas guda biyu akwai kuma ambulance kila wanda za a ɗauki gawawakin sojojin ki wanda sojan shi'a sojan shi'a ne sa rigan shi'a zai harbe su kuma an ga duk sun fara zama hostile su a wannan round din kwaman labintus a nan suka yi niyan harbin nan ne ma suka buɗe mana wuta farkon fara nan suka yi niyan kuma yau za su buɗe mu soja wuta da sunan shi'a ne to kuma suka zo ya lai aka yi ruwan sama duri ya rincaɓe suka soko suka bi wuce to zama muna jin wani muka ce kada wani haris ma ya bi ta wurin ba ma za mu bi ta wannan hanyar ba sai gaba ɗaya ba ma ba su gama kowa ba sai dai a ga ɗan shi an soja wannan tunani sun daɗe suna kirfa irin wannan tunani daga cin abin da suka yi bayan abin da suka yi mana na ƙarshen ramadan wanda duniya ta riga ta ji sun buɗe wuta ne su kuma suka ce wai sun an yi musayan wuta ne wai su ma an buɗe musu wuta ne wai ma sun harbi ne wajen kare kansu duk ma sun ɗau haƙuri ne da dauriya ka ce yaƙi aka yi da su da shait sect suka kwama yaƙi to sai ya zama ga hotuna an ɗauka da mai motsi da maras motsi ga mai motsi sosai ana ganin ana harbi ga sojoji da uniform ɗinsu ga motocinsu ga suna harbe-harbe ga kuma alamomi duk ga komi ya bayyana cewa su suka yi harbi sai suka yi shiru da wannan magana wani ala sai suna tunanin aida sun sani su da sun so da sojansu ne su a da farin kaya su yi hannu sai a ce mu ne kawo sai sai zama suna tunanin nan gaba abin da su yi kenan za su shigo da wasu ma'aikatansu a cikinmu sai su zama su ma wai sunansu shi'a in ana wani abu su sai su harbi soja to sun yi kirfa wannan cewa za su turo wasu sai su rika aiki a cikin sunansu sai a ɗauka su yan uwa ne ko kuma wasu ma wanda suke dama ana ganin su ana harka da su amma suna mutanen su su ne jiya in kun ji ne dun gatsi ne masu albarka insha Allah kowannen su sai yayi mummunan ƙarshe da suka ko sun kirfa wannan kuma sai suka da suka ce bai a yanzu bari za su buɗe wuta akan sojoji sai su ce sojoji shi a ne suka buɗe wuta duk shi ma sun kirfa har yanzu ba su ba sun ba su ba su shekar da jinin bai ishe su ba suna nan suna tare za su ci wata jibara za su yi su ce wai mu ma muna da bindiga ne muna harbi da sa sun ji bayanin da na yi jiya mace ai bindiga kayan mahaukaci ne mu ko namu makamin hankali ne ku ne mahaukata ku ne masu kisan kai mu muna neman mu tsamar da rayuka ne ba mu kashe rai ba bayan da za a ce shekara 36 muna abu rana tsaka ka zo ka ce mana kisan kai muke galiban sojojin da suke sojoji yanzu tun kafin a haife su wani ma ba a yawo uwarsa ba muke wannan harka amma yanzu wai shi wai yanzu zai wai yana kitsa zai harbi ya ce mu muka yawo wai harbi ne abin to yanzu dai shirin kenan to yanzu sun zo sojojin sun wuce harbin bai yiwu ba ba shi a wurin ma gaba ɗaya ba kowa ma ba haris saboda haka suka sun ɗanyi mazoran suka wuce suka tafi ne amma waɗanda suke suka yi shigan da bindigoginsu haka nan suka ranka ya suka tafi insha Allahu azim mugun kullun ku ya kare akan ku a hirdin ku akan mu har abada insha Allah wato mutanen kullum tunani ba wani tunani illa yaushe ne za su buɗe wuta su ce ana faɗa ne ƙwaƙwalwar ta doɗe ba su da wani tunani sai wannan to ko da da wai ran da duk ko da a labaru wani mutum ya ji an ce an yi musayan wuta tsakaninmu da soja ya san wuta kai ma soja don allah ba abin kunya ba ne a cewa kana musayan wuta da mutanen gari kai da aka yi maka tireni ba abin kunya ba ne soja da ya yi training a ce mutu wai yana faɗa da mutanen gari sun buɗe mashi wuta yanzu nan ban san in an yi magana yanzu ka je official shekau mai suna olukwala ne yanzu zai bayyana ce a haka bane kaza kaza kaza da allah da ya kiyaye wannan amma ran da duk kuka ji wani labari cewa an buɗe wuta an kashe sojoji dama aniyansu ne su magidantansu su isra'iliya abinda suka ce ba su damu ba ko sojan nigeria nawa za su kashe saboda ba su da hasara sojan nigeria za su kashe wanda suke suke cewa na boko haram ai su suke soja ke kashe soja ba wani ba soja ne boko haram soja ne soja don haka ne ma galiba an suka ce suka dawo sai a dawo da gawawaki galiba an harbe su ta baya ta ƙiya ake harban su don in sojojin ne za su koma su harbo su su kwaso gawawakin su za su sun babata da boko haram an kashe wa'in har ma akwai wanda aka yi wanda duk jaridu sun ɗauka har suka sa ayoyin tambayoyi sojoji a wajen training aka ce musu duk su a barikin soja aka ce duk su kawo bindigoginsu aka sa a sto aka kulle aka zo ana musu lakca sai ga wasu sun bayyana wasu ne boko haram duk suka buɗe wuta duk suka kashe su to sannan sai mutane sai tabbata me ya aka yi shi boko haram din ya san cewa sojan baya da bindiga a lokacin kuma ya sa su manyan suka karɓi bindigan suka kulle wannan a jaridu ya bayyana su duk kowa ba su iya ansa ba kuma sun tattara samari a bama suka ce za a ba su makamai su kare birninsu jirgin saman soja ya zo na najeriya ya musu ruwan bom ya karkace duk samarin bama din sai aka ce mai ya ai ne sun ɗauka wannan sansanin boko haram to daga baya kuma sai suka ce samarin maiduguri su ma su haɗu sai aka ce ai wannan jirgin waya ya ɓace hawa ce kan ne kana da baka da hankali wato ma'ana wannan jirgin zai dawo ya lugudan wuta akan samarin maiduguri ya ce ashe boko haram sun kwace sun kwace jirgin to duk sun da yake su suke wannan jaz din da kansu yanzu kuma suna neman su juya akalan abin a kanmu ne wai mu ne kuma muke wuta to shi boko haram da kuke faɗi dangane da shi ba wanda ya san inda yake mu ko akwai mu da wujudi akwai mu ne mu ba wai bangare ne na society da muke zaune mu ne ma society din saboda haka bayar da mutumin da aka san shi akalla shekara rumar ba su ma a cikin cikin manyan su yake cewa ai shi ya sani shekara 40 da suka wuce kuma aka din tun tun tun ali tun cikin mid 70s zuwa yanzu kamar shekara 40 yace sai bayan za a yi mutumin da kansa shi shekara 40 cur yau rana ɗaya ka ce wai yanzu yana harbin mutane to amma dai tunanin nasu ke harbi ne muke to mu ba harbi muke muna kira ne ran da duk wani ya ji an ce an yi harbi to mun san waye mai harbi kuma ku daina tunanin za ku rudu kanku kan cewa za ku yi harbi ku ce mu ne ku ci riba da shi wala Allah sun ji haushin wancan da suka yi ba su da evidence sai zama muke da maka- ma- evidence mara nuna da hotuna da hadda bidiyo to su zan tunanin to yanzu ma bari su ma su yi nasu bidiyo su zo su yi harbi su ce mu to ko sai kuma ku kawo inda muke ilmantar da mutane su harbi ko muke kira ga harbi za mu ɗan dakatar da karatun mu anan insha Allah za mu ɗora kan batun da ilmin gaibi a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله